dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muftasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine darasi na tara za mu tashi yau nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato dangantakar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shine wa danwa danwa har zuwa ina shine abin da ake kira nasaba idan an ce ma nasabu fulan ma'ana kana son a yi maka bayanin dangantakar sa kenan ta fuskar uba cewa shine wani dan wani jikan wani jikan wani har zuwa darasin yau sai dai ku yi mun hakuri dan bana cikin hanzari sosai da sosai sai dai mu yi shi a haka inda an riga an fara a hakan malaiti bismillahir rahmanir rahim muhammad ibn abdul muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrah ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinana ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان dangantakar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake son kowane musulmi masoyin manzan Allah ya kokari ya haddace ta don wannan idan zaka haddace minti nawa kake bukata yana minti goma ko sha biyar ko mala yace ila huna ma'lumu sihha tun daga inda muka faro har ya zuwa nan sananne ne cewa wannan nasabar ingantacciya ce ba wanda yake musu cikin al-ikhbariyun wan nasabun al-ikhbariyun malaman tarihi kenan an-nasabun masana nasabar mutane duk sun yadda tun daga inda muka faro zuwa nan ma'lumus siha sananne ne wannan zuwa nan ingantacce ne wannan nasabar ta manzon Allah wa ma fawqa adnan mukhtalafun fihi abin da yake sama da adnan kuma wannan an yi sabani game da shi an gane ko wato shi adnan din waye babansa shi wannan kuma waye babansa to na ana sabani wajen sunayen wani yace wane wani yace wane wani yace wane wani yace wane kun gane da kyau wala khilafa anna adnan min waladi isma'il amma ko sabani babu tsakanin malaman tarihi cewa shi adnan din nan yana cikin jikokin annabi isma'il alaihi salam yi idan an ce wala da ai ba dole bane dan kana haihuwa kamar idan an ce uba ba dole ne zan to baban da ya haife ka ba kaka ma ana kiran shi da suna uba da nasin alqur'ani an gane ku ko mu kawo ayar mu wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد annabi yaqub kenan yace da yayansa lokacin da mutuwa ta zo masa ma ta'buduna min ba'di wa za ku bauta wa bayana qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa ibrahim wa ishaq wa yaquba ilahan wahidan wa nuslim kaga ibrahim wa isma'ila wa ishaq ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida suka ce abaika ubanninka to shi annabi yaqub a tarihin cewa yayi mahaifinsa annabi ishaq shi kuma annabi ishaq waye mahaifinsa annabi ibrahim alaihi salam to sai ƴaƴan Yaqub suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika za mu bautawa ubangijinka ubangijin ubanninka su waye ubannin naka sai suka fara da wa Ibrahim wanda Ibrahim shine babansa kai tsaye kakansa ne ashe kaka ana ce masa me uba kuma da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين أولاد جمع ولد أولاد ya'ya kaga annan jikoki ma sun shiga ciki domin jika na cin gadon kakansa idan uba baya ba haka bane ba da haka da muka ce walada isma'il muna nufin jikokin su ba ya dole ya'yansa na haihuwa ba don idan ka ce walada isma'il adnan min walada isma'il ma'ana in kana nufin ɗansa na cikin sa ma'ana shi ya haife shi wanda kuma ba haka bane ka gane wannan wa isma'il huwa zabihu ala alqawli sawab malai ce annabi isma'il kuma shine azzabihu wato wanda aka umarci mahaifinsa ya yanka shi kafin ya kai ga yanka shi aka fanshe shi da rago alal qawli sawab bisa ga zance wanda yake na daidai wal qawlu bi annahu ishaq batil zancen da ke cewa wanda aka yi umarni a yanka shine annabi ishaq wannan zancen rusasshen zance ne yahudawa kuma sun fi karfafa shi a tarihi saboda me saboda sun san dangantakar manzon Allah tana cikewa zuwa ga Isma'il ba sa son a ce Isma'il ne ya samu fallar an fanshi shi su kuma dangantakar Yahudawa tana cikewa zuwa gawa Ishaq dan haka sai suke nuna shi ke da wannan fallar duk da tafan tarihin da Yahudawa suka sa hannu a kai suna karfafar cewa shi Ishaq shine azzabi amma littattafan tarihin musulunci da littattafan tafsiri za ka samu zantukan guda biyu waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza amma dai wannan na cewa annabi isma'il shi ne to shi ne zance wanda yake mafi inganci shi ne wanda Allah ya nuna annabi ibrahim ya yanka shi falamma balaga ma hu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد بمكة عام الفيل haka malaman tarihi ba sa saɓani wajen cewa manzon Allah an haife shi ne a makka a shekarar da ake kira amal fil shekarar giwaye وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته wato sai ya zanto abin da ya faru na kawo farmakin giwaye garin makka karkashin sarki abrahata da kuma rushe su nan kamar wata mukaddima ce da shimfiɗa wadda ubangiji ya gabatar da ita linabiyihi domin zuwan annabinsa wa illa fa ahlul fili nasara ahlul kitab in ko ba haka ba su ahalul fil din nan wanda suka zo da giwaye dan rushe Ka'aba kirista ne su ma'abota littafi ne dinuhum khairun min dini ahli makka addinin sa a wancan lokaci ya fi addinin mutanen makka saboda addinin makka addini ne shirka amma ko addinin waɗancan ko a wancan lokaci duk da akwai abubuwa da aka tattanja a ciki amma ko wani bangare na tauhidi tauhidi irin wanda babu shi ga mutanen makka don haka a wannan lokaci in za a yi mukarana ana kwatanta addinin su yafi na mutanen makka ma'ana inda domin mutanen makka ne kadai ubangiji ba zai taimaki waɗancan nasara ba a ba zai taimaki mutanen makka bai rusa waɗancan nasara saboda addinin mutanen makka ya fi lalacewa da gurɓacewa sama da addinin waɗancan to amma saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi ne zai zurayar da wannan ɗakin da ibada sai ubangiji ya girmama garin makka ya rusa mutanen abarhata ba don mutanen makka ba sai don albarkacin zuwan manzan Allah ina fatan sun fahimta abin da yake so ya ce kenan fa nasarahum Allah nasran li'annahum ubadu awsan dan su mutanen makka wato masu bautar gumaka ne fa nasarahum Allah nasran la sunna lil bashari fi sai Allah ya taimaki mutanen maka taimakon da babu wani hannun dan adam ciki taqdimatan lin nabiyyi allazi akhrajathu quraish min makka wa ta'ziman lil balad al haram wato dan shimfida dangane da zuwan wannan annabi mai girma wanda karshe quraishawa da kansu kuma za su kore shi daga makka gashi shine sanadin aman wato samun amintuwar gari zuwansa shine zanto aminci amma tare haka za su kore shi wata aziman lilbalad kuma domin Allah ya girmama wannan gari alharam albalad alharam gari wanda yake mai alfarma qissatul fil sai kissar su waɗannan giwaye wa kana sababu qissati ashabil fil ala ma zakara muhammad ibn ishaq anna abraha ibn sabah كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي inni banaitu laka kanisatan lan yubna lam yubna mithluha ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة فقال عبرها من الذي اشترى على هذا قيل رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت فحلها فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها wato kissar ashabul fil kenan malaki sababin kissar ashabul fil a bisa ga abinda Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar ya ambata wato Muhammad ibn Ishaq yana ɗaya daga cikin malaman tarihi waɗanda suka ba da kulawa wajen rubuta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ibn Hisham da dai sauran malamai wanda sun shahara kwarai da gaske wajen bin diddigin sira to sai dai manhajin su manhaji ne na tara ruwayoyi wani lokaci su tace wani lokaci su kasa tacewa Muhammad ibn Ishaq gurgudan abin da ya ambata a cikin sira anna Abraha ibn Sabah shi Abraha ibn Sabah kana amilan lin najashi malikil habasha ya kasance wakili na najashi najashi kuma shine sarkin habasha shi abraha wakili ne na najashi alal yaman a kasar yaman ko ka ce gwamnansa ko ka ce wakilinsa ko ka ce hakiminsa fara'an nasa ya tajahazu na ayyamul mawsimi ila makka sai ga mutane a duk kwanakin da aikin hajji ya zo suna shiri suna kimtsi su tashi da kasar yaman su shanye ratan tafiya mai nisa don su zo su girmama ɗakin ka'aba an gane ko fa bana kanisatan bi sana'a shi kuma sai ya gina wani cocin sa kato a garin sana'a wa kataba ila najashi ya rubuta takarda zuwa ga babban sarkin sa shine najashi dake habasha yace inni banaitu laka kanisatan lam yubna misluha yace ni kam na gina maka wata katuwar kanisa da ba taba gina irin ta ba wata katuwar coci da ba taba gina irin ta ba walastu muntahiyan hatta asrifa ilaiha hajjal arab ba ko zan daina mata hidima da kulawa da ita ba har sai na karkatar da hajjin da larabawa ke zuwa ga makka ka'aba su dawo su rinka yi a nan wato kaga kishi ne yake da dakin ka'aba fa sami'a bihi rajulun min bani kinana sai wani mutum cikin banu kinana wanda banu kinana mutanen makka ne ya ji wannan alwashi da abraha ya dauka fa dakhala halailan sai dai ya shiga cocin da daddare falataka qiblataha bil azra alqiblar da aka yi ta cocin sai je bayan gari a wajen da najasa ya fata wajen fa qala abraha sai abraha yace man allazi ishtara ala hadha wane ne samu karfin hali da taurarewa zuciya da zai haka akan ce ijtara a fulan mutumin da ya taurare yayi wani abu da ba a tsammanin zai iya qila rajulun min ahli zalika albalad albayt aka ce wani mutum ne cikin mutanen wancan gari na makka masu ɗakin nan da kake so kai kishi da shi shine ya ji labarin abin da ka faɗa sami abin lazai kul ya ji abin da ka faɗa don haka ya zo ya yi wannan abin fa halafa abrahatu la yasiranna ila alka'bati hatta ya hadima sai abraha ya yi rantsuwa ya ɗauki alwashin cewa sai ya je har makka ya rushe ka'aba wa kataba ila najashi yukhbiruhu bidhalik فسأله أن يبعث إليه بفيله وكان له فيل يقال له محمود لم ير مثله عظما وجسما وقوة فبعث إليه فخرج أبرهة سائرا إلى مكة فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم شكرا أبرهة يربو تتكدى زواج نجاشي ينا باش الأبارن أبن دي فرق ya kuma nemi ya aiko masa da garke guda na giwaye wanda shi na jashi din yana da giwaye cikin giwayen akwai wata katuwar giwa namijin giwa toren giwa guda ana kiransa mahmud sunansa kenan lam yura misluhu ba taba ganin toren giwan da ya kai sa girma ba yi zaman wajen girma wa jisman da katon jiki wa kowatan da karfi fa ba a sabihi ilaihi sai ya aiko masa wato sun shahara in za su je yaki wannan suke hawa فخرج أبرهة سائرا إلى مكة أبرهة يفتو يتنكر مكة fa sami'atil arabu bizalik larabawan da ke tsibirin laraba gaba ɗaya suka ji labarin abin da yake aukuwa fa azamuhu sai suka kirga wannan a matsayin lalle ga wata babbar musiba nan kin wa ra'au jihadahu haqqan alayhi suka ce to ai a tsaya a yaki abar hata ya zama wajibi akan mu kenan فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا wani sarki daga cikin sarakunan kasar Yaman ana kiransa zu nafar sai ya fito ya fuskanci Abraha karshe Abraha ya ci rinjaye a kansa ya kuma kama wannan sarkin a matsayin fursunan yaki shine asir fa qala ayyuhal maliku istabqini khairan laka fastahyahu wa awtaqahu da zo na fara ga an kama shi sai ya nemi abarha cewa ya kyale shi da ransa dan zai masa amfani in har ya kyale shi da ransa shi kuma ya kyale shi din wa kana abrahatu rajulan haliman fasara hatta idza dana min bilad qasam kharaja ilayhi nufail ibn habib al-khasami ya ci gaba da tafiya ya fito daga kasar Yaman ya dirka ko Makka har ya zuwa lokacin da ya zo ƙauyuka ko karkarar banu khas'am wanda yake kabila cikin kabilar larabawa kharaja ilaihi nufail ibn habib al-khas'ami sai nufail ibn habib al-khas'ami ya ji labarin ga abraha ta yato sai ya fito shi ma wa man istama ilaihi min qaba'il al-arab tare da waɗansu yan kabilan larabawa da suka yi taron dangi suka zo zan su tashi fada yaki abraha ta fa qataluhum fa hazamahum abraha su ma dai abarha ta ci nasara a kansu fa akhadha nufailan ya kama nufail shi ma a matsayin fursunan yaki fa qala lahu ayyuhal malik innani daliluka bi ardil arab wa hatani yadaya ala qaumi bis sam'i wat ta'a fastabqini khayran laka fastabqahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu ala tariq ala tariq shi ma da aka kama shi nufail ibn habib al-khas'ami sai yayi saranda yake cewa sarkin yake cewa ka kyale ne da raina innani dalilun laka bi ardil arab zan zo maka dan jagora baka san kasan laraba baka san yanzu idan ka shiga sai ka bata a sahara amma in ka kyale ne da raina ni zan zama wato dan jagora da zai wuce gaba ya nuna maka hanyar da za ta kai ga har makka kuma ga hannuna na yi maka da'a dukkan kabila ta sun yadda sai abin da ka faɗa za mu ji za mu yi maka da'a an gane ko to shi ma sai ya kyale shi da ransa dan haka suka fita tare shi ne ya zama to dan jagorarsa falamma marra bi ta'if kharaja ilayhi mas'ud ibn mu'tib fi rijalin min saqif yayin da ya kawo da'if garin ta'if kaga ya rage saura kilomita 200 kenan a zo maka yayin da ya iso garin ta'if dama ta'if kuma tana kudancin makka ita ma yaman din tana kudu da makka yayin da ya iso nan me ya faru kharaja ilaihi mas'ud ibn mu'tib fi rijalin min saqif sai wani jagora da ake kira mas'ud ibn mu'tib shi ma ya fito cikin waɗansu zaratan sojoji daga cikin kabilar saqif fa qala lahu ayyuhal malik nahnu abiduk wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluk fa ba'athu ma'ahu bi abi rigal mawlan lahu da suka fito su dama ba yake suka fito sun fito don sayewa abar hata mu baya don sun ji labarin nasarorin da ya akan hanya kafin a zo gare su to ga waɗancan waɗanda aka ci nasara akan su ai sun fi su karfi ma ballanta nasu kamata ya su mika wuya su ma su faɗa masa abin da za su ji daɗi suka tare shi suka ce ya kai wannan sarki mai bunƙasar mulki mu dai yanzu za mu haɗa ka da waɗansu 'yan rakiya da za su ƙara raka ka fa ba a su ma'ahu bi abiri ghal sai suka hada shi da wani sojan su da ake kira Abu Rigal maulan lahum wanda yake bawa ne a wurin kabilar Sakif ba dan kabilar su bane fa kharaja hatta idza kana bil mughammas mata Abu Rigal suka fita tare har sai da aka zo wurin da ake kira al mughammas an kusa makka kenan sai shi Abu Rigal ya mutu wa huwa alladhi yurjamu qabru wato shine wanda al'adar larabawa suke jifan kabarinsa ko menene canfin su uku وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفسود على مقدمة خيله هو على مقدمة خيله وأمر بالغارة على نعم الناس فجمع الأسود أموال الحرم wa asaba li abdul muttalib mi'atay ba'ir yayin da yazo mughammad sai ya dan yi sansani anan sai ya tura wata rundunar yaki ya karkashin wani mutum cikin mutanen habasha yuqalu lahu al-aswad ibn mafsud ana kiransa al-aswad ibn mafsud ya tura shi a bisa ala muqaddimati khaylihi ya zanto shi zai jagoranci waɗansu sojoji waɗanda suke mahaya dawaki wa amara bil gharati ala na'amin nas yace in kun je farko abin da za ku fara yi mutanen makka makiyaya ne duk waɗansu dabbobi da aka fito da su bayan gari ku kamo su ku kawo su a wajen gari mata fa jamal aswadu ilaihi amwal al haram amwal al haram al aswad gaba ɗaya ya taro dukkan waɗansu dabbobi na mutanen makka wanda suka fito kiwo ya kawo gaban abrahata wa asaba li abdul muttalib mi'atay ba'irin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib shi kansa an kaba masa raƙumi 200 ثم بعث رجلا من حمير إلى مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال بل جئت لأهدم البيت فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك da aka kamo aka zo aka ajiye su sai ya tura kuma da wani sojan daban ya ce ya je garin makka ya tura wani mutum daga cikin kabilar himyar himyar gari ne can kan iyakar su da karshen iyakar larabawa da kuma inda za a shiga kasar farisawa ke da waɗansu sojoji waɗansu larabawa ne da lokacin da ala jahiliya mutanen daular farisawa suke amfani da su don su zame musu garkuwa kar laraba su kawo musu hari saboda su laraba a lokacin jahiliya suna cikin sahara galibin su yan kauye ne makiyaya ne daular farisawa dinnan kuma inda iran take yanzu yan birni ne wuri ne mai ci gaba su da daular rumawa suna da karfin sojan da sun fa na larabawa amma ba su iya faɗan sahara ba saboda haka larabawa kuma sun saba da yake makiyaya ne kuma akwai yan farauta da yawa a cikinsu su wanda sun saba da fada sai su dan faki ido sai su shigo su kawo farmaki su kama dabbobi da waye sai su koma cikin sahara ba wanda ya sai bi su to saboda makirci na mutanen da irin siyasar da wanda har yanzu irin ta ake manyan kasashe suke yi sai suka samu wannan kabilar himyar din nan su mutanen farisa sai suka jawo su jikin su suke da yarjejeniya da su saboda haka sai suka zama musu iyaka ta yadda balarabe ba zai iya takowa farisa ba saboda idan ya zo ga laraba yan uwansa an yi garkuwa da su su kaɗai ma za su yake shi su kuma wannan suna amfanuwa da ƙarfin sojan da farisa take da shi ko wani abu na ci gaba da sauran harkokin sana'o'i da kasuwanci ina fata an fahimta kamar yadda kuma a can iyakar kasashen larabawa daga wajen sham daga arewa sai su kuma daular rumawa kenan wadda ita ce a sham a lokacin nan har sham sai suka sami banu gasasina gasasina su kuma waɗansu larabawa ne su ma sai kuma daular rumawa su kuma take amfani da su don su zama musu abin da kaga an da ana amfani da larabawa irin yadda yawa ake ta amfani da su a duniya kuna dai to sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musulunci ya zo ya mamaye waɗannan wurare da aka yanto waɗannan daga bautan farisawa aka kare farisawa ma aka kare rumawa ma musulunci ya tsaya da giddinsa to wai shine musulunci ya tsaya da giddinsa kuma larabawa yanzu kuma za su koma larabci kaga shi yasa ake ta wahalar da su ka duba abin da isra'ila take yau mako biyu ana ruwan ba mamaye ga yaran da ba komai a hannunsu sai dutse ga tankar yaƙi ka rike dutse a hannu mai zai a sojoji da bindigogi mashin ga mai aman wuta amma yara da duwatsu a hannu suke fada an kashe mutum ɗari cikin sati biyun nan asibitoci marasa lafiya sama da mutum dubu ɗaya har yanzu ba wani jarumi daga cikin shugabannin larabawa da ya ce ya halatta a baiwa yaran nan bindigogi ba ma wai a tura musu sojoji ba zai taimaka musu in kawai a ce a ba su bindigogi su kare kansu ba wanda ya ce har yau ana nan sai tattauna ake za a tattauna a misra tsakanin clinton da barak da kofi annan da yasar arfar da mubarak duk dai taron mutanen banza dai ba bambanci tsakanin bill clinton da wani arfar ko wani mubarak duk yan banza ne ba mutane kirki allah ko ba na gari mubarak ai mubarak din nan baya da albarka ko ta sisin ko wallahi gairu mubarak sam sam baya da albarka ana kashe yan uwanku ku tsaya kuna wani tattauna wani tattauna a tattauna ta riga ta kare masjid al-aqsa mai jawo rigimar wani bai hudu ne fa wani shugaban wata jam'iyya sai ya je ya kai ziyara wani masjidul aqsa a kun rigima a duniyar nan wannan dai wani dan karamin yakin duniya ne zai taso amma nan gurin ka san mu inda mu da yake yawanci muna fama da jahilcin mai duniya take ciki sai kasance hankalin mu kwance ba abin da ya dame mu amma wani dan karamin yakin duniya ne wanda idan ya balle ba san inda zai tsaya ba Allah wallahi America ta ci nasarar ta daddanne kasashen larabawa gaba daya ta karfafa Isra'ila a kansu dama kasashen da suke wa Isra'ila barazana Siriya ne dawa da Iraki Siriya ba ta da karfi irin Iraki to sai Iran kuma to Amerika ta ci nasara wajen lalata Iraki an ziga Saddam ya yi wani kuskuren da su suka ziga shi ya yi don su samu hujjar karya shi shi kuma da yake wawa ne ya bi da gangan suka ziga shi babu yadda za a yi je kama Kuwait ba tare da shawaran kasashen duniyar da ba zai yi ba su kuma sun yi dabara ne na farko idan ya je kai wannan harin ya kama kasar su kuma sai su ce to fita shi kuma zai ga ai da wasa ne so ake a samu hujjar da za a lalata makamansa na nukiliya da rokokin da ya fara kerawa saboda abin da ake jin tsoro an tabbatar har duniya ta tashi Saddam Hussein zai ba zai je yaki Isra'ila ba amma in makaman suna da in ya mutu kuma ba a san waye zai hau ba kar wani dan canji ya zo ya hau mulkin kasar a yi amfani da makaman wajen kare mai Isra'ila to da a kwantar da hankalin Isra'ila bari a zuga shi yayi hayaniya sai a karya makaman a lalata su sai Isra'ila ta kwanta ta bacci an sa takunkumi babu yadda za a iya kara maka ba wani makami yanda yake duk makamin da yake mai illa ne an riga an rusa shi kuma duk inda zai yi wata masana'anta ko karkashin kasa ne da an sa rada ana kallon sa za a je a kai sojoji a je a jefa bom an wulakan an tirsasa mutane duk laraba sun zura ido suna kallo sakamakon haka ita kuma kuwait ta ɗauko sojojin amerika su zo ta kare ta saudiya ta ɗauko sojojin amerika su zo su kare ta tunda da saudiya da kuwait yau dama kuwait ka san mutanen kuwait ba su kai mutanen kano ba ba ma yi mutanen kano ba ina jin mutanen kuwait ba su kai kewayen fadala ba kai ina jin ba su kai fage da sabon gari ba ka san mutum nawa ne dubu ɗari takwas ba su kai miliyan ɗaya ba ina jin tsakanin fage da sabon gari ko za a fi miliyan ɗaya to kuwait gaba ɗaya da sarkin da talakawan da sojojin da immigration da yan sandan da manoman da kowa da kowa dubu ɗari takwas da mazan da matan da jariran da wanda yake ciki ma ba haifa ba dubu ɗari takwas me za su awa nawa za ka kawo nan mulki idan saddam zai kama kuwait awa ɗaya ya ishe saudiya kuma su ne wanda yanzu da zire da yan baki da yan pakistan da yan bangladesh da yan zaman cirana da kowa da kowa aka har hada shine sai a ce miliyan takwas miliyan tara miliyan goma ana da awar haka miliyan goma sojojinsu gaba ɗaya dubu sittin ne da na saman da na kasan da na ruwan da na kowaye kuma duk makamin da saudiya za ta saya amerika ta san shi ta biyo isra'ila mai maganinsa kuma natin da za ta saya sai a ce yanzu ba ku da mutanen da za su iya sarrafa shi za a kawo amerika su rike muku suna guda muku yadda za ku yi daga nan zuwa shekara goma masu zuwa ai malam za ka yi kuka idan ka san mai laraba suke za ka yi kuka shi sa sai ka ɗauka addinin nan ba na balarabe ba ne addini ne na Allah sai ka yi amma kar ka kallo wani balarabe ko wani mutum jinsi da ka yi shi dan Allah dan kai kana yi kar ka tsaya ka kalli kuskuren sa yi kokari mu nan mu gaba mu maimaita kuskuren su ba kar mu tsaya mu jira akwai masu imani da masu takawa cikin talakawan larabawa amma cikin masu mulkin nan to sai dai an bincika sai an bincika ko da haka wani dan karamin yakin duniya ne gashi nan zai taso Isra'ila tana da manya-manyan makamanta da ta riga ta duk wani technology da ka sani na duniya da America za ta kirkiro ba Yahuda ne shugaban sa America kafin America ta amfana da shi sai an ba Isra'ila ta yi ko amerikan ta kera dauka a ba isra'ila saboda haka dukkan makamanta na kare dangi manya-manyan rokokinta guda bakwai wanda kowanne daidai yake da bam din daga saki ko wanda ya fi shi wanda aka jefa mutum dubu ɗari biyu suka mutu lokaci guda to suna nan gurin an cinna wani ya kalli bagadad an cinna wani ya kalli siriya an cinna wani ya kalli billin binin alkahira wani ya kalli tehran kuma duka botin ne kawai za a danna wani dan maballi ne da an danna haka da za su tashi mu da nan gurin muke bare idan an ce ku yi training ku motsa jiki sai ku ce su turawa yanzu wato kar ku dauka cewa wannan kuma duk makaman da suka makalla sun fi karfin mu ko alama amma yaushe in mun san kanmu mun san mu mutane domin in sun mallaki wannan duk makaman su me yasa suka mallaki wannan dan jin tsoron mutuwa ne makami ne sai dai kai farmaki daga nesa to kai kuma sai ka zama a cikin gari ba sai an san inda kake ba abin da ake bukata a harkar soja sadarwa kana dajin falgore wani na can wajen dan batta wani na can wajen tomo wani na can wajen gurzo amma dai muna da sadarwa tsakanin mu to sai a rasa inda za ka yi mana hari yawwa sai a yi ta rusa gidaje amma ba dan adam ko daya a ciki mutanen ce ne ga misali abin da ake kira harbul isabat ba abin da bature baya so irin wannan yakin ba sai ya ganka ba to bai ganka ba kana cikin duwatsu kana karkashin kasa ka bi tanan wurin can ka ɗin kiyamun laili ka tashi da girman daga ka can ka jefa wani bam can wurin can wannan shine abin da ba sa so yanzu kwana kwanan nan aka yi wani taro tsakanin Rasha da Uzbekistan da Tajikistan da Turkmenistan da Armenia ita Rasha da Armenia duk arna ne amma kuma mamaki Uzbekistan Turkmenistan da wace ce a tajikistan dukkan su rinjayen musulmi gare su me yasa aka yi wannan taro wani taro ne wai na a haɗa ƙarfi wuri daya saboda kwana uku ko hudu da suka wuce taliban sun ɗan ci nasara a kan sojojin sha masu'ud wanda yanzu rashi sai take karfafa sha masu'ud don ya karya taliban to idan taliban ta rusa wannan mutanen za a shiga rashi ne kai tsaye kasan mutanen bagada sun yan sun daina tunanin rayuwa kowa yadda a mutu ne kawai to ba daɗin nake ji ba me yasa ta bata lokaci to kuma yanzu an samu waɗansu mujahidun suna nan sun fito su kuma a cikin Uzbekistan da Tajikistan suna suna samun goyon baya daga Taliban zo su traina a Afghanistan su koma kasashen su duk sun shiga daji su ma harbul isabat da na Chechnya suna son dole gwamnoninsu su tsayar musu da shari'ar musulunci ko kuma kasa ta wargaje to yanzu abin da suke jin tsoro shine rasha wai ta kirawa wannan taron na hada karfi kaga rasha fa sufa bawa ce a duniya amma tana bin sunan turkmanistan tajikistan uzbekistan wa a hada karfi da su dan a yaki terrorism to wannan mujahidun din ake jin tsoro kwanaki an nuna su suna training hatta mata suna sarrafa kowace irin bindiga mata da hijabi mace za ta yi tsallar ta ketaro katanga a jihu bindiga ta tafe kuma ta harbi zuzu ga ya faɗi ma'ana idan arne ne ma haka za ta yi masa dole sai ana akwai mai lamba motar katsina AA398 DRA lambar daura kenan katsina state ya bar fitila na ci sai je ya kashe fitilarsa ina fatan kun fahimci wannan dole sai ana caji caji ko ثم بعث رجلا من حمير الى الى من حمير الى مكه الى اهل مكه فلما ابلغ شريفها فقال ابلغ شريفها اني لم ات لقتال فبرها ya tura wani mutum daga cikin mutanen himyar zuwa makka cewa ka sami shugaban makka ka ce ni ban zo dan yaki ba bal ji'tu li ahdim al bayt na zo ne da in rushe dakin kaba in yi tafiya ta kar wanda ya samu baki ban zo in yaki kowa ko in kashe wani ba fa in yamna'ahu fantalik in maza ka tafi fantalaka sai kai ya tafi fa qala li abdul muttalib zalik dije fada abdul muttalib wannan zalik fa qala abdul muttalib ma lana bihi yadan sanukhalli bainahu wa baina ma ja'a lahu yace ai ba mu da wani karfin yakarsa za mu kyale shi da abin da ya zo yi na rushe ɗakin Ka'aba fa inna hadha baitullah wa baitu khalilihi Ibrahim yace ɗaki kan na Allah ne ɗakin Allah ne ɗakin Khalil ɗinsa ne ba daɗin sa Annabi Ibrahim fa in yamna'ahu fa huwa baituhu wa haramu idan Allah ya ga zai rushe abrahata to gidan ɗakinsa ne dama huruminsa ne wa in yukhalli bainahu wa baina zalik wallahi ma lana bihi min quwwa in kuma Allah ya ga zai kyale shi to mu dai ba mu da yadda zamu yi fuskantar abraha qala fantalik mai ila malik sai wannan da ake ce a'a yanzu wannan bayani da kai mun sai dai mu je wurin sarki kai masa wa kana zu nafarin sadiqan li abdul muttalib sarkin nan da aka fara cinsa da yaki aka kamo shi dan ya zama dan rakiya zu nafar shi kuma abokin abdul muttalib fa atahu fa qala ya za nafar hal indaka gina'un fi ma nazala bina abdul muttalib ya zo wurin sai ce ya za nafar kana da wani abin da zaka yi mana dangane da wannan bala'i da ya saukan mana fa qala ma gina rajulun asirin la ya'manu an yuqtala bukratan aw ashiya yace yo mutumin da yake fursunan yaki wanda bai sani ba ko a kashe shi yau ko gobe a iya kashe shi da safe ko da yamma me zai iya wadatar maka ba abin da zan iya wadatar maka walakin sa'aba asu ila anis sa'isul fil fa innahu li sadiqun fa as'aluhu an ya'dhuma khataraka inda al-malik yace amma abin da zan yi yanzu zan aika a boye a samu wanda ake kira anis sa'isul fil wanda shine mai jan wannan garken na giwaye dan abokina ne tunda zan faɗa masa in nemi ya faɗi matsayinka a wurin sarki dan a kyale makan ko dan saboda kai fa arsala ilayhi fa qala li abrahata inna hadha sayyidu quraish yasta'dhinu alayka wa qad jaa ghayru nasibin lak ولا مخالف لأمرك وأنا أحب أن تأذن له da aka aika masa haka fushi ko sai yaje tunda shi dan fada ne yaje sami abarha yace da shi inna hadha sayyidu quraish yace bawan Allah nan da yazo shine shugaban qurayshawa yasta'zinu alayk yana neman ai masa iso ya shigo wa qad jaa ghairu nasibin ghaira nasibin lak yazo ba wai dan yana adawa da kai ba wala mukhalifun li amrik ba wai dan ya saba wa al'amarinka ba wa ana uhibbu an ta'zana lakum ina son a bashi izini yi shigo ranka da yalla bai wa kana abdul muttalib rajulan jasiman wasima abdul muttalib ko ya kasance mutum ne jasiman mai jiki wasiman kyakkyawa falamma ra'ahu abrahatu a'zamahu wa akramahu yayin da abraha ya gani sai farjini ya kama shi da haka ya girmama shi matuka ya masa karamci wa kariha an yajlisa ma'ahu ala sariri wa an yajlisa tahtahu yaga bai dace ma ya zo ya zauna a ƙasa shi abraha sai na kan kujera ba ko bai dace bai kira shi zauna kan karagan mulki tare ba me yi masa fa habata ila albisa abraha da kan sai sauka da kan karagan mulki ya sauka ƙasa kan shimfiɗa fa da'ahu fa ajlasahu ma'ahu ya kira Abdul Muttalib ya zauna da shi suka zauna tare fa talaba minhu an yarudda alaihi mi'atay al-ba'ir allati asabaha min mali abdulmuttalib na bude baki ya ce abinda na zo na zo ne game da maganan raƙuma na ɗari biyu da aka kama bani raƙuma na in tafi fa qala abrahatu li tarjumani sai abraha ya faɗa wa tafintansa tunda shi ba larabci yake ba yace kullahu innaka kunta ajabtani hina ra'aytu ya kace da shi bawan Allah ka bani sha'awa lokacin da na ganka wa laqad zahattu fik amma yanzu kuma duk ka fita daga raina قال لما عبد المطلب ce ka ce masa saboda me قال جئت قال لما قال جئت الى بيت هو دينك جئت الى بيت هو دينك ودين ابائك وشرف وشرفكم واسمتكم لاهدمه فلم تكلمني فيه yace abin da yasa na zo zuwa wani daki wanda shine addinin ka addinin iyayenka kuma shine darajar ka shine kimar ka na zo dan in rushe wannan ɗakin falam tu kallim ni fihi amma baka yi magana cewa in yi hakuri ba sai kana magana raƙuman ka ɗari biyu wa tu kallim ni fi mi a sai ba'ir ko kana magana cikin raƙuma ɗari biyu kala ana rabbul ibil abdul musallib ce eh raƙuma kan nawa ne wal baitu lahu rabbun yamna'uhu min shi ko ɗakin yana da ubangijin da zai tsare raƙuma kan nawa ne a bani kaya فقال ما كان ليمنعه مني أبرها سير رابرا yace ubangijin bai sai hana rushe ɗakin ba ma kana li yumna'ahu minni bai isa bai hana ni in rushe qala fa anta wazak abdul mutalib ce shikenan ga fili ga mai doki fa amara bi iblihi faruddat alayhi abraha ya tsawa ya ce ku bashi raƙumansa ɗari biyu aka mayarwa abu da mutallib raƙumansa sun makaraja wa akbara quraishin al-khabar abdul mutallib ya fita je baiwa quraishiyawa labarin abin da ya gudana wa amarahum an yatafarraqu fi shi'a ya umarce su duk su fice daga garin makka su shiga shi'a wato tsakanin duwatsu wa yataharrazu fi ru'usil jibal su boya akan duwatsu khawfan alaihim min ma'arratil jaysh dan jin tsoron kada rundunar da aka zo ta cutar da su fa fa'al wa ata abdul muttalib al bayt fa akhadha bi halqati al bab wa ja'ala yaqulu ya rabbi la arju lahum siwaka ya rabbi famna minhum himaka inna aduwa al bayt man adaka famna'hum an yakhribu quraka abinda abdul mutallib yake nan bayan duk ya sa mutane sun fita sun shiga tsakanin duwatsu da lunguna da kogunan duwatsu sun boya yazo ya kama dakin ka'aba yana cewa ya rabbi la arju lahum siwaka ya ubangiji ban fatan wani abu a wurin wani sai kai ya rabbi famna minhum himaka ya ubangiji hana wannan mutane ketare iyakarka inna aduwal baiti man adaka yace makiyin daki shine wanda yake makiyinka duk wanda yake ka'aba yake ka kenan famna'ahu an yakhribu quraka ya ubangiji hana su rushe wannan alƙarya ta ta makka wa qala aidan ya kuma sake cewa lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu wa halalahu famna halalak la yaglibanna salibuhum wa muhaluhum ghadwan muhalak جروا جموعهم وبلادهم والفيل كي يسبوا إيالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك yana cewa ya ubangiji lahumma wato daidai ki da allahumma innal mar'a yamna rahlahu wa halalahu shi dan adam idan yana da iko yamna rahlahu zai hana a kai wa gidansa farmai rahal gida ke wa halalahu haka duk abin da yake halal dinsa ne kamar dukiyarsa ko kayansa ko jarinsa ko iyalinsa zai tsare su ba za a kai musu farmaki ba famna a halala don haka ya Allah ɗakin ka'aba halal ɗinka ne ma'ana mallakar ka ne da haka ya kamata ka kare shi la yaghlibanna salibuhum wa muhalahum ghadwan muhalak yake cewa a salib din su ma'ana cross din su wanda shine Allah su ba zai iya rinjayar karfin ka ba ya ubangiji jarau jumu'ahum wa biladahum wal fil sun taho su da rundunar su gaba ɗaya da mutanen su da ma rundunar da garke guda na giwaye kai yasbu iyalak dan su ribace mutanen da suke cikin garinka na makka in kunta tarikahum wa ka'batana fa amrun ma badalat ya Allah in kuma zaka kyale su in kuma zaka kyale ka'aba ta shiga karkashin rushewa to al'amari ne shine abin da ya bayyana gare ka kaga cikin hikimar ka shine ya dace ai ثم توجه من بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة بالمغمد قد تهيأ للدخول daga nan abdulmutalib sai ya tashi ya tafiyarsa tare da shi da waɗansu shugabanni cikin mutanensa wa asbaha abrahatu bil mughammad shi kuma abraha yana can wurin da ake kira al mughammad qad tahayya al dukhul yayi dukkan wani kimtsi na shigowa ɗakin ka'aba wa abba ajayshahu ya tattali rundunarsa wa hayya fihi ya kimtsa fa aqbala nufailun ila al fil fa akhadha bi iznihi fa qala ubruk mahmud فإنك في بلد الله الحرام فبارك الفيل فبعثوه فأبى فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبارك sai na fa'il ya zo wajen wannan torangi wanda ke gaba fa akhadha bi iznihi fa qala ta ubruk mahmud yace durkusa ya kai mahmud fa innaka fi baladillahi haram ka shigo wuri mai alfarma shine baladillahi haram fa barakal fi sai aka ga toran gewaran ya durkushi ya kasa ci gaba fa ba'athuhu sai aka zabarar da shi dan ya tashi tafi fa aba yaki fa wajjahuhu ila al-yaman sai suka karkata akalansa zuwa kasar yaman fa kama yuharwil sai aka ya tashi da gaggawa yana sassarafa wa wajjahuhu ila sham suka fuskantar da shi zuwa kasar sham ففعل مثل ذلك يساكي yin gaggawa da sassarafa wa wajjahuhu ila al-mashriq suka yi yamma da shi a gabas da shi fa fa'ala zalik ya sake yin haka fasarafuhu ila al-haram sai suka fuskantar da shi zuwa ga haram wato hurumin makka kenan fa baraka sai aga ya sake fadi ya dulku kuje suna tambayar ina na fayyid ya dullahu ala tariqi ila yaman inda shine karrake ku da yanzu da ku yanzu yana muku hanyar komawa yaman fa ma da ba buhun fi ba sashin su yana cikin karo da sashi wannan su yana su haɗe da wannan ta ku ɗin yi ya ta fasa kuma da kulli kare suna ta fafuwa a kan wa ya halakuna an kulli manhaj suna ta fasuwa daga ko'ina kai wa ba a kan nahu ala abarha ta da'an fi jihadi abarha Allah ya kuma ta da cuta a cikin fa ja'ala ta cuta ta ta anamila kamar kusur ka kawai sai da kuma ya tsunta gaba gaba suna cikin ya gabban hattan ta ha ila san'a haka dai ya tafi hajaran madaran zuwa garin san'a ya huwa mutum fara sai ka ce dan tsako ne ko kuma tsuntsu ne wanda aka yanke shi su da fara yin gashi wa ma ma ta hattan sada a sadaruhu an kalbi da kulli bai mutu ba har sai da kirjin sai rubuta zuciyarsa wannan ya mutu wannan shi ne kuma Allah ya kawo kisar da aka tafi يوم ألم تركه فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسهم ثم تبعد أبنجي من تبعي أي وشروع ما أبوكا الفيل جيوي ألم يجعل كيدهم في تضليل إن الله بيسمي كيد سبا لكن فتا دلالة سوى الحسارة تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل يا سيدي بتقول اي ديدي ديدي من ابابيل ترميهم suna jifan to bi hijaratin da wani dutse min sujjin wanda aka yi su da yunfu ko ta ko na wuta faja alahum ubangiji ya mayar da su ka afkin kamar ciyawa ma'akulin irin wanda dabbobi suke cinyewa su tattake ta ubangiji wannan dan karamin darasi ne wanda ke nuna duk karfin mai karfi in dai baya tare da Allah sunan shi ne amma duk ragwanta mai ragwanta in yana tare da Allah sunan shi ne ala inna hizballahi humul muflihun rundunar Allah sunan shi saboda haka kar mu taba tsammanin wai sai ranar da muka yi yawan makami irin na abokin adawa sannan za mu yi cin nasara a kan abokin adawa babu wannan ranar yanzu a ce gaba daya amerikawa da rashawa da faransawa da ingilawa su daina kira karfi mota ce wadda aka riga aka yi karfi makami ce wanda suka riga aka yi karfi komai jirgi ce wanda suka riga aka yi yadda technology sun ce ke ya karfi tsara komai mu kuma a babu basira da technology irin nasu mu ci gaba da yin kila sai mun kai shekara nawa kafin kamu ganin ku kamu a ce mu ɗan afirka da larabawa da mutanen asiya afirka wanda yake da karo don duniya ta mu ci gaba a bamu technology din yanzu shekara na zami ta su ala kallon shekara to sai mu sai nan da shekara hamsin da mun kuma cikin kuma kira ta da akwai shekara hamsin da zai nan masallacin kira da su ne ko ta ido mai kyamara ko a to ka ga shi shekara hamsin mai zuwa kamar to inda muke yin kuskure daukar cewa sai ranar da muka kai karfi sannan za mu nasara ubangiji ya da musulmi wala kad nasara kuma Allah bi badrin wa antum azim Allah ya taimake ku a badar kuna makarta ba ku da ba da makami amma ya yi da haka fatta kulla sai ku ci gaba da takawa a ta kawar ita ce mamudin mai fatta kulla hal Allah kun ana son ku yi tanadin daidai na ku yi duk abin da ya kamata ku daidai na ku amma tanadin biyu su ku kuwa shi yasa inda ɗayan ya kasa ku ɗaya tanadi na farko tanadi na imani da takawa da aiki na gari da abin da ake kira alkalimatu tayyiba don daga zikiri da salatin annabi zuwa umarni da cewa hani da mummuna zuwa ga dakatar kalmar da suka rawa dan nan duk wanda shi ne alkalimatu tayyiba da takawa ta bunƙasa ga imani da aiki na gari la zarra wa la zarara haka ake gudanar da rayuwar mai makaneza ba zai cuci mai keke mai keke mai cuci mai makaneza mai manja ba zai cuci mai tsaya ba mai kaza ba zai cuci mai kaza ba kowa ya tsaya wannan ka'idar da ta kawo ga imani sannan a waje ɗaya komai iya harbi irin wanda muka samu damar yi daidai da bakan dan komai iya daidai da kibiya mun iya mun zo mun iya bindiga mun iya kaza abin da bindigogin mu suka kare suka kasa isarwa gare shi sai ta kawace kuna ina annabi ya dauki kinkin kasa guda ɗaya ya watsa da ya watsa ta shiga idanun gaba ɗaya rundunar yakin da aka zai shafi da ke cikin ko sama da tsammanin ka in dai kai za ka yi jifa a cikin jikin ka lokacin da ya watsa karfin watsawar ku ya rabu da hannunsa amma karfin watsawar manzon Allah bai kai ya ci zuwa ga idan kowa ba daga can mai karasa shi ubangiji ta Allah da haka ce wa ma ramaita izran maita walakin Allah rama ya kala lokacin da ka jefa ba kai ka jefa ba kaga nan ya tabbatar masa jefawa ma'ana ma ausalta izran maita ba kai ka isar ba lokacin da ka jefa eh ka yi jifa walakin nan ba harama amma Allah ne ya kara su jifa ta ita idanu da haka inda ka harba da zaki bai kai ya je ba sai ta kawar da kake da ita ta taimaka maka sai Allah ya ingila da sarki ya kara to shine mu kuma sai mu dauka waya sai mun yi tanadi sai mun yi tanadi sai mun yi tanadi sai mun yi wane ne laraba duk suka tsaya suna bata lokaci ba su da technology a sun sun rabu da addini sai an yi kere-kere sai an yi training wannan duk yana da kyau amma sun manta da babban sinadari shine takawa wala qad nasaratu lillahu bi badr wa antum fattaqullaha kaji wannan magana fattaqullaha la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ko da sabon na bihi kulubu kuma wanda sabon na bihi illa saboda haka kaga takawa da imani da menene su za su taimake ka kana dinka ka dan sai Allah ya karanta maka kai ya ka kawo manzon Allah alqawli na Allah in tasbiru wa tattaqu matakar kun yi hakuri wajen bin Allah a zage ku a zage ku ku ja baya ba wata tattaqu kun yi takawa kun mu'amalanci Allah da ikhlasi kun mu'amalanci manzon Allah da da'a kun mu'amalanci al'ummar musulmi gaba ɗaya bin nasiha in dai kun yi haka wa ya'tukum min fawrihim haza kafare su zo muku su kawo muku farmaki yumdidukum rabbukum sai Allah zai ba ku adalci bi samsati alakum min al-mala'ika mala'iku dubu biyar za a saukar daga sama mu dawo min dukkan rawani mala'iku dubu biyar kan kawo da imani ko ka ta amma sai wani ai ba mu da yawa ai yanzu idan aka wali kasar ina kace za a yi shari'a muka rabu ba mu da fetur ba mu da menene wannan wani karamin arnanci ne wallahi mutum sai wai ba fetur ba fetur Allah wallahi ba fetur a can waye fitar da fetur din kin kafin a samu fetur a can aka samu gyada a nan fa aka samu auduga a nan fa kasar tana nan kuma har yanzu a nan ake wake a nan ake gyada a nan ake masara a nan ake auduga a nan ake tumatiri a nan ake tattasai a nan ake attarugu da gauta da yalan bello da duk a nan ake ko kuma duk da haka wasu mutum abubuwan da ake ana suna da yawa to amma shugabannin ne ba su da zuciya suna rayuwa don kansu ba don al'ummar amma daga ranar da ubangiji ta alama daga man kasire arzam da arzamu da shugaban da suke rayuwa dan al'umma ba dan kawo nan